102 sa'an allazina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إدري لنا بحول المقتدر وسعد في بنظرة تأتي لنا بالزفن جواز رؤية الحي للميت موضوع من يو أتكين تصوف شيني halastuwar rayayye ya gama tacci halastuwar rayayye ya gama tacci da yawa ana tunanin a ce mutum ya ce ya ga shehu ibrahim kuma shehu ibrahim ya ce ya mutu mutum ya ce maka ya ga shehu tijjani shehu tijjani ya rasu mutum ya gaya maka ya ga wa'insu waliyan allah ido da ido to shin kuma wannan abin ya samu taksisi daga wajen ana tasawufi to mai shari'a ta faɗa akan haka shin yana iya yiwa da gasken rayayye ya gama ta ce ido da ido ko kuma bai iya yiwa to shine maudu'in mai idan hanka idan lokaci ya bayar sai mu taba akan al-muhaddathuna جواز واعلم كسني أن دعوة هذه الطوائف دعوة وإن أن كنجوين سبب كنجوين نسنا دعوة شوا بأن رؤية الحي للميت مستحيلة وي rayayye ya gama tacce wani abu ne wanda yake mustahil ne wa atiqadim adamu imkani zalika laysa min aqaid al-islam dan haka itikadin su cewa wai ba zai yiwu ba impossible ne ya zamanto rayayye ga matacce to wannan itikadin wannan belief din baya daga cikin aqidar musulunci duk mutumin da yake yayi ya dauki belief cewa rayayye ba zai iya ganin matacce ba to wannan ba belief bane ba da aka gina shi a cikin addinin musulunci menene bal min aqaidil jahiliyyati wal wasaniyyin bari wannan aƙida ce ta jahilai da masu bautar gumaka لأن الصحابة أثبتوا رؤية الأحياء للأموات ولو لم يرد في ذلك إلا خبر إلا خبر الإسراء والمعراج أو قصة اجتماع عيسى بنبينا صلى الله عليه وسلم ورؤية الصحابة له صلى الله عليه وسلم نكفة يتي domin me na ce haka domin su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa rayayye yana ganin matacce kai ko da a ce babu wannan ya ishe ka a ce labarin da aka bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Miraji da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i ya je Baitul Maqdis a Baitul Maqdis Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka tayar mai da dukkan wa'annan annabawan nan da Allah ya ambata guda 25 wani kawai aka ce baki ɗaya annabawa sai da suka zo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka yi sau sau za a yi sallah sai nake tunanin cewa babana annabi Ibrahim alaihi salam za a cewa ya ja mu sallah sai kuwa gashi ni aka ce in ja sallah duk wa'annan annabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani al-Isra'i shin ba sun koma ga Allah ba banda annabi Isa kai kaga dukkan su sun koma ga Allah amma kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu har yana cewa marartu bi Isa wa huwa yusalli fi qabri Musa afa na wuce ta kabarin annabi Musa na tar da shi yana sallah a kabarin sa na wuce inda kasibul ahmar nan ga jijjiji kasa to nan kabarinsa yana nan gefen kabarinsa duk wajen jiyar kasa ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi yanzu kuma ba da kasar bace ba saboda modernization da aka samu to amma mutum zai iya tunani idan aka ce wannan zaka iya cewa wannan hususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne kadai aka bashi wannan wannan hususiyar zai iya ganin waɗanda suke sun koma ga Allah to bari mu ji sai ce أو قصة اجتماع آه، آه، آه، كي ورؤية الصحابة هكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ياغا النبي عيسى عليه السلام هكذلك sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga annabi bayan intiqal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan duniya to wannan lakafa wannan kadai ya isa faqad qala al-allamah al-alusi al-baghdadi fi tafsirihi ruhul ma'ani al-allama al-alusi al-baghdadi ya faɗa a cikin tafsirinsa na ruhul ma'ani peji na 40 mujalladi na 22 عند كلامه على احتمال أخذ عيسى عليه السلام أحكام الشريعة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم yace lokacin da yake maganar abin da za a iya ɗauka game da cewa annabi isa alaihi salam ya karɓi ya karɓi hukunce-hukuncen shari'ar musulunci daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala imam al-alusi yace وقيل يجوز أن يكون عيسى عليه السلام قد تلقى من نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام شريعته المخالفة لما كان عليه هو من الشريعة هذا اجتماعه معه قبل وفاته في الأرض لعلمه أنه سينزل ويحتاج إلى ذلك واجتماعه معه كذلك جاء في الأخبار إمام آلوسي عفوا يتي yana iya yiwuwa ja'izi ne ya kasance cewa annabi isa alaihissalam ya ga manzan Allah ya karɓi shari'a daga wajen manzan Allah shari'a wanda ta saba wa shi shari'ar da shi annabi isa yake kai saboda akwai shari'ar annabawa ko manzanni wanda take kif-kif da shari'ar sauran manzannin akwai kuma wata shari'a ta manzannin da daban-daban take yanzu misali a shari'a manzannin da suka wuce a baya an ce idan mutum ya yi fitsari fitsarin da ya fallatsa a jikin shi sai ya ji ya ɗauki dutse yana gogawa a inda najisa nan ta fallatsa har sai jini ya fita mu kuma aka ce idan najisa ta fantsama a jikinka ka wanke idan ta taɓa jikinka ka wanke ta idan kuma ma fallatsa ce ka ɗauki ruwa kai na bihinsa ka yayyafa kaga wannan ya bambanta amma kuma duka shari'an na ba sun kawo akwai sallah ko to saboda haka akwai shari'ar da shi Imam Al-Alusi yake cewa ya karbi shari'a ne da godon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi babu wa'annan hukunce hukuncen annashi shari'ar ta Annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda me haka yace saboda shi Annabi Isa ya san da sannu zai zai Allah zai hauda shi sama barrafa Allahu ilayko Allah zai hauda shi sama kuma da sannu idan Allah ya hau da shi wannan sama okay da sannu idan Allah tabaraka ta'ala ya hau da shi wannan sama zai sauko da shi to idan ya sauko zuwa ga al'ummar annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to ta zai hukunci kuma saboda akwai shari'a wanda basirayin ba da nashi ka kira ta kira ta nuna maka yanda to to saboda haka sai ya karɓi wa'innan shari'o'in yadda duk ranar da Allah zai sauko da annabi Isa already suna kirjinsa zai zo ya ringa hukunci da su ban sani ba kuwa an fahimci haka annabi Isa alayhi salam ana magana ne akan yuwar mutum ya haɗu da matacce to annabi Isa alayhi salam ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haɗuwar da nake maka magana ba ga wani zo manzara bayan annabi ya zo kuma annabi Isa ya gan shi sai ya karbi za mu zo bayan za a ƙara gani ya karbi wani shari'a misali a cikin sa hukuncin kisa hukuncin duka hukuncin cire ido hukuncin cire haƙori hukuncin cire hannu hukuncin cire kafa da su hukuncin sata da sauransu ne sai ya karba da ya karba saboda ta yi bambancin sa akwai wa'annan hukunce hukuncin a nashi da bambanci dan haka mun san annabi Isa zai da ƙarshen zamani to idan ya zo da me zai hukunci to shine already sai ya karbi wannan abun me isa barin ƙara faɗaɗa abin don ya fahimtu me isa annabi isa zai iya yi wa Allah ya sama da sauransu da menene ko kuma ya zo ya karanta to ai annabin Allah ne bai kamata ya dawo cikin ƴan al'umma duk da cewa zai dawo ne ba a matsayin sana annabi ba amma ya fi ƙarfin kuma ya tsugunna gaban wani malami ya ɗauki karatu ya fi ƙarfin wannan ɗaya kenan kuma bayan wannan zai zo ne a lokacin da addini ma ya gama gurɓacewa ya gama gurɓacewa yau ina duba facebook abin da yake ban mamaki ba zan faɗi sunan wata fim ɗan wasa ce take da page amma wai ita ma har tana da audacity tana da authority da za ta iya kawo fatawar fatawar malamai ta saka shi a page ɗinta ta kage da addini ya lalace wai a nan ɗan wasan kwaikwayo su suke da dama su kawo fatawar malamai yadda addini ya lalace baki ɗaya har wa'insu daga cikin wasan kwaikwayo su ma za su bada fatawa malami ya bada fatawa su ce a'a wannan fatawar da ka bayar cewa mata ta su ku ƙarya ne ga nan fatawar an tambayi imamu ahmad bin hanbal aka ce idan mutum ya dace hadisi dubu zai iya yin fatawa hadisi dubu zai iya fatawa ya ce me ya kai shi me ya kai shi ya fatawa ya dace hadisi dubu aka ce to hadisi dubu goma fa ya ce ina me kai duk mutumin da ya dace hadisi dubu goma bai kai ga matsayin da zai iya bada fatawa ba aka ce hadisi dubu ɗari ya ce to goma goma duk da cewa wani malamai suka ce da suka aka tsararrawa suka ce mutumin da ya da ya san Bukhari ciki da bai tare da shuruhinsa ya san Muslim ciki da bai tare da shuruhinsa ya san irin su Tirmidhi Ibn Majah Abu Dawud tare da shuruhinsa sannan ya dangana zuwa ga Musnad na Imam Ahmad ya dangana zuwa irin su Musnad na Imam Al-Hakim duk wa'annan suna kirjinka ko baka da ce su amma ka san su in and out din sanin su to kakan iya bada fatawa sannan ka haɗa da muwadda da shuruhinsa to duk wani abin da yake cikin addinin musulunci an nannaɗe shi a nan wajen kuma menene za a yi karatu a ciki a ƙarƙashin abubuwan da wayannan mutane suka dawwana ne to amma yanzu ka ga da addinin lati mutumin da ba shi da haddar sabbi zuwa nasi zai ba da fatawa wanda a ka'ida mu duk nan wajen wanda ba da fatawa a zamanin wancan mutane ya cancanta a hukunta shi أخرج ابن الدين عن أنس رضي الله عنه أنكر أولى ابن الدين دقى سيدنا أنس رضي الله عنه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأينا بردا ويدا يتشو ترانا منا تانا مزان الله صلى الله عليه وسلم kawai sai muka ga bargo ga bargo nan haka amma babu kuma a cikin bargo nan sai hannu haka ina muni na wajen duk tashi na mai gudu faƙulna maka ce ya rasulullahi ma hada albardun lazi ra'aina wal yadi wannan kuma bargon da da da da kuma hannufa sai ce qad ra'aytumu tabbas kun gani kuma qaluna suka ce qarai mun gani ya rasulullahi qala sai ce zalika isa ibn maryam sallim alayya yace isa dan maryam ya zo gaishe da ni wa fi riwayat ibn asakir a cikin waya kuma ibn asakir anu daga sayyidina anas din dai kuntu adufu ma annabiyyi sallallahu alaihi wasallam haula alka'bati izra aitahu safaha shay'an wa lam arahu wata rana ina dawafi tare da manzon Allah wata rana ina dawafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai naga annabi ya mika hannu ya gaisa da wani abu amma ni ban ga abin da ya gaisa da shi ba kulna sai muka cewa annabi ya rasulullahi safata shay'an wa lam narahu mun ga ka gaisa da wani abu kai haka da hannunka ba mu gani ba mu ga menene ba yace zalika akhi isa ibn maryama anta zirwa hatta qada dawafa fa sallamtu alayhi yace dan uwana ne isa dan maryama yake dawafi shine na tsaya na jira shi ya gama dawafi sai mu gaisa kaki nan rayi zai gama tace wa min huna ud alayhi salam ud alayhi salam min as-sahabati radiyallahu anhu yace daga nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallama zai ƙara ƙidaya maka sahabbai wakila inna wa alayhi salam ba'da nuzuli yaltaqa akamu shari'atina min al-maliki bi an ya'lamu iyaha aw yuwaffiqu alayha a wani kaulin kuma aka ce a'a shi alayhi salatu wassalam annabi Isa bayan ya sauko daga sama zai ringa karban shari'o'i ne daga wajen mala'ika ya ringa sanar da shi wannan ya ringa datar da shi la ala wajil iha'i biha amma ba ta hanyar wahayi ba domin kadan kai dinka da alwayi ba da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam okay min jihati azza wa jalla wa bi isati biha li yakunu fi zalika risalatin jadida saboda idan aka haka zai zama to risala ce sabuwa mutadamminatin nubuwatin jadida kuma tana kunshe da annabtaka sabuwa ko wa qaddala qawli ta'ala kuma fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa khataman nabiyyin ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين علن كدائها وننا ننتوى نبوة رسالة حقاري بل على نحو تعليم الشيخ ما علمه من شريعة الميزة yace a a kawai za mala'ika zai ringa sanar da annabi Isa wani shari'a ne ta hanyar da shi zai ringa karantar da ɗalibinsa ya ta yadda hanyar da malami zai ringa karantar da ɗalibinsa karatu ya ce shirif ibrahim salih hussein ya ce ni kuma na ce wa hunaka adillatun qadi'atun fi liqa'il hayy bil amwat akwai kuma wayansu dalilai masu yanke hanzari wanda za su tabbatar maka da cewa rayayyu suna iya gamuwa da matattu fi qissatil isra'i a cikin qissar isra'i wal mi'raji da qissar mi'raji yinaltaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya'i war rusul lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabawa da manzanni آدم فمن دونه وبالأخص أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام ولم يبقى للمؤمن إلا الإيمان da annabi Adam da duk wanda suke bayansa tun balle ma ulil azmi min ar-rusul baki ɗayan su sun annabi ya gansu ya jagorance su sallah dan haka ba abin da ya yayi saura ga mumini na gaske kai imani wallahi bakin ka dola wala yuqalu inna hadha khasun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba za a ce ya ke khususiya ce ta manzo Allah ba fa inna na nahkumu bi admi istihalati alqadiyyah fi zatiha domin idan muka ce khasin bi rasulullahi to fa zamu yi hukunci ne da cewa ma qadiyyar ma bata afku ba idan muka ba aka la aqlan bata afku ba a zatin sa la aqlan ba hankalci za ce ba zai yi ba wala naqalan haka zalika a nakalci a ce ba a nakalto ta ba min haisu li itiqadi la ghair ta hanyar kuma itiqadi ba ta wani abu Allah kai su maqala sannan yace wa mujarrad al istima'i bil maliki wal akhdhu anhu bil maliki kai wal akhdhu anhu wa takli wa taklimu la la yastad an nubuwa yace kawai haduwa da mala'ika da karɓan wa'insu maganganu ko wa'insu asali ko wa'insu abubuwa daga wajen mala'ika wannan ba yana nufin ana da'awar annabtaka ba ne ba wa man tuhama istida'a'u iyaha faqad hada yace duk mutumin da yayi yayi tuhumi cewa ai duk mutumin da yace ya ga mala'ika ko ya lakanto wani abu daga wajen mala'ika dan haka annabtaka yake da'awa to duk wanda ya haka hakika ya bauɗe daga kan hanya kamar ƙarin laƙani kamar yadda imamin laƙani ya faɗa kamar tsala an sami ya fi bauɗe kan hanya faƙar kallamatul mala'ikatu alaihi musulamu maryama wa umu musa ai mala'iku sun yi zance da maryama baba annabi isa wa iz qalatul mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ko ko kuma iz qalat al mala'ikatu maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al masih isa ibn maryam hujjan fi dunya al-akhirah wa min al muqarrabina fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat ya uzbi rahman minka in kunta in kunta taqiya qala ana rasul rabbiki ko li yahbalaki ghulaman zakiya wannan duba malaika ne ba da zama shi ke zama annabiya wa ummu musa haka zalika babar annabi musa ووحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من الماء المرسلين ما ملائكه بني ما وفي قول رجل وفي قول ورجلا خرج لزيادة أخ له في الله تعالى وبلغته إن الله عز وجل يحبك كحبه لأخيه فيه كمان ما قلنا عزيز بخاري ده aka rawaito cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tafi dan ya je zarci dan uwansa akan hanya sai wani sai sai sai wani mutumi ya zo mishi yace ina zaka je yace zan je gari kaza gari kaza ka je yace eh yace wajen wa yace zan je in zarci a dan uwana ne yace saboda me yace saboda Allah saboda annabi yace ni dan aikin ubangijinka ne Allah ya aiko ni in ga maka yana son ka kamar yadda kake son wannan dan uwan naka ba malaika bane mai magana ba da wanka magana ciki sai mutum wannan ai zance ne na Allah Allah ne zance shi amma ta hanyar me wa ma kana li bashar nan yukallimu Allahu illa wahya no min wara'i hijab ay yuslame rasulan yumkin rasulan ya zanto daga cikin mala'iku ba sani ba ko an fahimta ba ay yursil rasulan mala'iku ba rasul ba manzanni bane ba kuma aikin Allah ne fa yi bi izini ma yasha Allah ya taimaka wa akhraj ibnu abi dunya fi kitab dhikra an anas ba sani ba ko ana ganewa ibn abid ya kawo a cikin littafinsa kitabu zikiri hadisi daga sayyidina Anas radiyallahu anhu kala yace kala Ubay ibn Ka'ab Ubay dan Ka'ab yace la adkhulanna masjida fala usalliyanna wala ahmidanna Allah ta'ala bi mahamidin lam yahmiduhu biha ahadun wai kal Ubay ibn Ka'ab ɗaya daga cikin wanda suka hadace alƙur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi lalle zan shiga masallaci kuma tabbas lalle zan yi sallah kuma in gode wa Allah da wani irin godiya da ba wani mutum ɗaya tak da ya taɓa gode wa Allah da irin wannan godiya. Falamma salla wa jalasa liyahmidallahi ta'ala wa isni alaihi izuwa bi sautin alim min khalfin ya kulu da ya shiga masallaci ya yi sallah ya zauna zai fara gode wa Allah ya yabo ga Allah sai ya ji wani sauti mai ƙarfi maɗaukakin sauti daga baya yana ce mashi Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilayka yarji'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu lakal hamdu innaka ala kulli shay'in qadir اغفر لي ما مضى من ذنوبي وعصمني فيما بقى من عمري وارزقني أعمالا زكية tarda biha anni wa tub alayya yace sai ji wani sauti yana cewa ya ubangiji godiya dukka baki taka ce baki da godiya ta tabbata gare ka dukkan mulki naka ne dukkan alkhairi na yana wajenka dukkan lamari yana komawa ne zuwa gare ka zahirinsa da batininka na zahirinsa da batininsa naka ne godiya ta tabbata ga ubangiji hakika Allah tabaraka wata'ala kana da iko akan komai ka gafarta mini abin da ya shuɗe na daga zunubaina ka kiyaye ni daga afkawa zunubi daga abin da ya saura daga rayuwata ka azurta ni da ayyuka tsarkaka wanda ka yarda da ka yarda da su ka yarda da ni ka yafe min zunubaina haka yaji an faɗa fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qassa alaihi fa qala ya zo ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Allah gafa abin da ya faru kaji kaji kaji ina ji nayi kaza kuma naji wani magana annabi da ya tashi ba sa amsa sai ya ce zaka jibril alaihi salam ce jibril ne alaihi salam wal akhbaru tasiyatun bi ru'yati sahabati lil malaki wa sama'i kalamuhu wa kafa dalilan lima nahnu fi qawli subhanahu innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم yace labari suna labarai suna da yawa wanda suke tabbatar da ganin mala'iku da suka yi da annaban Allah da jin maganganunsu kai ya ishe mu dalilin tabbatuwa zai iya yiwa ma ka ga mala'ika ko ga irin wa'annan shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala duk waɗanda suka ce Allah ubangiji mu shine Allah kuma suka dawoma haka wata kan ba faɗi a baki ba zuciyarsu ta itikadin haka bakin su ya furta kuma gabobin su suke aikata irin wannan aiki na wanda suka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala to idan suka zo mutuwa ba fa sun bayan sun mutu ba idan suka zo mutuwa suna cikin kaidil hayatin nan mala'iku za su sauko musu ce musu kada ku ji tsoro da muka zo zarar nan naku kada ku kada ku yi bakin ciki kai ku yi bishara da aljanna wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya muku alƙawarinta nanu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne majibancin lamarin ku a rayuwar duniya kuma a lahira mu ne wala kun fiya ma tashtayi anfusukum a lahira duk abubuwan da ranku take so za ku samu wala kun fiya matar da unku duk abubuwan da aka muku alkawari aka tanada muku duk naku za ku je wannan gara baki ce da sauka daga wajen Allah mai gafara mai jin kai amin Allah ya sa da ciki yace a wannan ayar abin da zamu fahimta fa inna fiha nuzulul malaki ala ghairil anbiya'i fi dunya wa taklimuhu iyyahu wa lam yaqul ahadun minan nasi inna zalika yastad'in nubuwata yace wannan ayar tana nuna maka saukar mala'ika yayi zance da mutum wanda ba annabi ba kuma a duniya su tattauna da shi kuma babu wani ɗaya daga cikin mutane da yace wannan ayar Allah na nuna cewa za a samu wata annabi sakani wa kauna zalika nuzul wa taklim قبيل الموت غير مفيد كما لا يخفى yace kasancewar wannan saukar da mala'ikan zai da magana da mala'ikan zai gabanin mutuwar mutum ba a bane mufidin wanda zai fa'idantar kama kama la yakhfa a ce wai wannan ba zai fa'idantar da magana ba ai ba wanda zai ce ba ba mai fa'idantarwa bane ba kuma wannan ba koyi bane ba ba sai ba ku an gani wa qad zahaba sufiyatu ila nahwi ma zakarnahu dan haka su ma ahli sufi ahli tasawufi sun tafi akan wannan magana da muka faɗa qala hujjatul islam al-ghazali abu hamid al-ghazali ya ce ya faɗa cikin littafinsa al-munqiz min ad-dalali asna'ul kalam ala madi ulaika salati lokacin da yake bayani na waban wa'annan jagororin sufa sai ya ce summa innahum wa hum fi yaqazatin yushahidun al-mala'ikata tare da haka su wa'annan sufayan a fadaken su suna mushahadar mala'iku ya mushahadar take za mu za mu bayanin tun gaba wa arwahil anbiya'i suna mushahadar ruhikan annabawa wa yasma'una minhum aswatan suna jin ma sautukan su wa yaqtabisuna minhum fawaidun suna dosano fa'idodi daga wajen su sun mai tarakkal hali yace ba anan ya tsaya ba hali ma zai ƙara daukaka daga nan daman ya kawo ne daga hali kaza zuwa hali kaza zuwa hali kaza na ta karanta wannan bayan to idan hali ya ƙara dugunzuma to akwai na sama da shi menene fi musharatu suri wal amsali za ka mushahada ta suri da mushahada ta alimul misal ila darajatin yadiku yadiku an hani dakunin dake zuwa ga darajar da furci mai furci ma ya ya kankanta ya iya furta maka abinda wannan mukamin da za su kai in tabi karami to anan yace wa hadhil ahadith allati suqnaha yace wannan hadisin da muka gangaro da shi muka bujuro da shi fi hadal babi a wannan babin akbaru shahidin ala ru'yati ghayr al-anbiya lil mala'ikati wannan shi mafi girman shaida da yake tabbatarwa cewa waɗanda ba annabawa ba sukan iya ga mala'iku wa sama'i kalamin su ji zancen su wa talakan nafahat min su karɓi wa'in su nafahohi daga wajen su alimal insanu aw lam ya'lam walau mutum ya sani cewa wannan mala'ika ne ya mun zance aw lam ya'lam ko kuma ba san mala'ika bane ya maka zance da yi kai kanka ka haɗu da mala'ika akan hanya maka magana ma baka san kai baka san shi bane ba gashi nan a inda ake yin taron kunzumi na aikin hajjin nan taron kunzumi na umaran nan taron kunzumi na maulidan nan ka tunanin ba za ka ga irin wa'annan ba an ce wani zuwa da shi abdulrazak ya yi aikin hajji da siya bai a umara da siya bayin nan to sai aka samu yan kirinki na mulidai a san su da kirinki suka ringa buɗe mutane hanya suka ringa buɗe kai sha'adu zaka hanya ana ɗaba fi suna bangare mutane ce a ba ɗale ne wannan wajen ba wuri ba ne ba da ake yin irin haka suka ɗi suka ji suka taɓa wani jiyo wannan da ya sai da jinin jikinsu ya ba su sai shawarar da ce kun san wani wannan ce sai sahabin annabi ne wani suka bi shi suna juya sai suka ga ya bar dawashin ka tabbatar ka sai suka bi shi tafiyar da suke kasan tafiya ta ruhi ka ba irin tafiya wacce ta jiki daga nan ruhi idan ya taku ɗaya ka iya ganin shi a bakin titi suna bin shi amma sauri suke amma yana tafiya normal amma saka su cin mai da suka ci da ya tsaya ya juya sai suka kuma tsaya da ya ci da tafiya ana shan kwana suka juya ba su gan shi ba wani mutum ya zo kofar ɗakin shan rana radiyallahu anhu ya zo aka so ana shi shiga har aka so ya cada da shi da aka da shi shehu ya karɓe shi ya rungume shi ya ce rabon da ba haɗa tana aikin badar har yanzu wannan akuyar da aka gasa a wani wajen ina jin ɗanɗanan ta makogoro na idan baka kai ba ba ruwanka kaka karyata wanda suka kai shi ne kawai kaka karyata wanda suka kai don baka da lafiya baka jin ɗanɗanan suka ji ka ce kuma ya zama ya ba shi da zaƙi to shi ne haka salliman taslamu illa taltaki su alhimani shi da mara na sofaye ka kyale haka kama akhbara rasu to sai dai kama ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ubayyin fil hadisi kamar yadda ubayy ya labarta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da zai taqaddama qariban wanda ya wuce nan da kadan wannan haka ala daqiqatan hamatan barin barin riskar da kai wata aba wata fahimta mai matuƙar amfani wayya annal mushahadata ka jifa da kyau annal mushahadata inda sufiya mushahada da ake cewa suna mushahadar mala'iku yana mushahadar zatin Allah ko ba a faɗa mushahada ka kai mu kai matsayin mushahadat menene a shirin cewa wa ya Allah sallallahu alaihi wasallam ala mazhar al-uluhiyyati ayna martabati wa sirra salatan tahuzni wa jami'u qulubina ila kamal ma'rifati kal iyaniyati shuhudiyati kai ta kafi shuhudi kamal zati ya bai da shuhudi kamal zati amma ala to salatan tahuzni jami'u qulubina kamal ma'rifati shuhudi kai ta kafi shuhudi kamal zati fi sau to da yanzu shi nan dai a nan da nake son ga fahimta Allah ka kai matsayin da zamu kai muna mashahadar kamalin zaci to mashahada idan na ce shahidtu prof anifan na ga na haɗu na na haɗu da prof ɗazu wannan gani ne ido da ido amma ya su ko mashahada a a sufism jargons yake istilahin sufa ya yake sai ce la yasduna biyar ru'yatul hissiyya aw ru'yatul ayn fa ba fa suna nufin gani na zahiri ba ko gani na idan goshi a'a wa inna ma yutlaq zalika wa yuradu bi al-hudur tammi bari ana ambatan wannan kalma ta shuhudi ne amma abinda ake nufi karfin karfin halittu Allah tabaraka wa ta'ala واستحضرن شيخك المربي كذاك شيخه بدون ريب shine kawai mushahada amma jahili idan ya ji sai ce ai sun ce suna ganin Allah shi yasa da yaga kaza yace Allah ne da yaga kaza yace Allah ne a'a Allah ka kai ni matsayin da zan ringa jin kana tare da ni mai iya da ni ka san kai baka san mai iyan nan ba shi yasa kake tunanin wani abu ne mai iya ta cewa wallahi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أزر ولا من ولا أدنى من ذلك ولا أسرة إلا هو من معهم بائر وانا مشاهدة تامي با كا ينزل كا يدعى الله أنا تعالى منا بكيدهم أما تكانن كده الله كان أجن الله دقس كي kana jin lokacin da kake fita da lokacin da kake dawowa da lokacin da kake tsayuwa da lokacin da kake zama da lokacin da kake kwanciya lokacin harakatunka da sakanatunka kana jin wannan ma'iya ko da yaushe inda ku kana jin ma'iya ku ba yadda za a yi sallah raka a ɗaya ta wuce ka wannan wannan a hakan ma a hakan ma na hasawa ne to akwai na hasatu hasaci shine inda Allah tabaraka wa ta'ala ai Allah yana tare da kowa da kowa kuma mala'iku suna jima iya Allah shi ba su abin saba mai ko to akwai wani ma'ani da wa'insu mala'iku kadai aka bawa shine eh waye ne eh kama aka da karba kamar ya gura ba da ويذلكم الله إلى الطائفتين أن لكم تودون أن غرزا سكتكم لكم ويريد الله ليقل الحق وقال ليقل الحق وقال ليقل استستجيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Allah da kuka nemi taimakon Allah da kuka nemi taimakon Allah ya taimake ku a yakin nan fastajaba lakum Allah ya amsa addu'arku ya ce ku izira anima menene mumiddukum anni mumiddukum bi alfin zan kare ku bi alfin min almalaikati da malaiku guda dubu murdafina suna sakkowa bayan sakkowa shi isa ya ce wal arsalakum Allahu bi badrin wa antum mu'azzilla fattaqullahu lakum tashkuru ko istaqul mu'mina allan yafikum wa an yumidukum bi rabbukum bi salasati alafi min malaikati munzali bala in tazlu tattaqwa yatukum bi farma hadha yumidukum rabbukum bi khamsati alafi min malaikati musawwimina sai da Allah ya sauka da mala'iku guda nawa dubu dubu uku aka karo muku dubu biyar wani kaunin aka kawo dubu uku aka karo guda dubu biyar kasance dubu biyar nan to wai ina nake son kai sai ce izuhi rabbuka ila mala'ikati imene anni ma'akum fatabitu allazina amanu an ce ba wani mukami da mala'iku suka taba kaiwa kamar irin wannan mukami Allah mala'iku ba taba samun wannan ma'iyya ta karshe ba kamar wannan wannan ma'iya ta hassatul hassati ba taɓa samun ta ba kamar wannan domin haka Allah ya ce an nima a kun fasabbitin lazina amanu ku fito ku ta manzan Allah yaƙi in dai ku ta manzan Allah yaƙi ni kuma ina tare da ku wannan zai ɗauki itimali guda biyu Allah ya da shi aka yi wannan yaƙin sannan zai ɗauki itimali guda biyu Allah ya mala'iku wata wata kyauta wata gwaggwabar kyauta sau taimakon da za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annima aku ina taro in bayan wannan ka gama ina aka san annima aku ga mala'iku to wannan shine makami na khasatul khasati mushahadatan kai huduri kenan wanda wannan huduri tami din su kuma saboda ya kai kololuwa ba huduri na ba ba hudurin ka ba ba hudurin su ba ba hudurin mu ba huduri ne tami sai ya tashi daga huduri karami irin na sai kuma mushahada ji suke kamar ga su ga Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka haka suke ji shi yasa sai ka ji gani suke fa kamar maganin mushahada Allah suke saboda hudurin ya kai kololuwa ban sai ko ana gane magana wannan shine mushahada da haka daga yanzu idan da haka na ce mushahada ka gane abin da nake nufi kakka tan cewa na ce maka mushahada cewa wai an ga Allah akan titi ko an ga Allah a masallaci ko an ga Allah a daki ina maka magana a titi da masallacin da dakin ina kan suna jin kamar suna tare da Allah wannan anan ne wa'inda suke zagin sufaye abin da ya kamata su sani kenan ya fita to alhamdulillah ma'al mushahid tare da ji kamar suna tare da Allah wa qad galada fi hadha kasirun shi sa dewa da mutane daga cikin haka suka suka samu mazalatul kalmi suka yi na ido ne fa musharatu arwahil malaikati fi kalamil gazali la ta'ni ru'yata arwahum mushahada da imamu gazali ya ga mana a cikin almun qizmi da dalali ba yana nufin wai an ga malaiku an ga ruhikan suna tashi bane wa innamal hudur bari dai huduri ne fa hazu wa hazi kulla islahatun wayannan duka wayannan jargons ne wayansu technical terms ne na sufai ma anna i'timadin na fi isbat hadhihi al-umur ala kalam al-ma'sum la ala kalam ghairi tare da haka duk wannan madogaran a duk wannan magana da muke madogaran fa maganar ma'sumi ce manzo Allah ba maganar wani sa ba fa fa me amma ka fahimta cewa wani abin akwai shi rayi yana iya ganin mata ce اللهم صل على كوافة بها كاملة من سعيد الجسم وآت الأجل الفلاحية